بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني مم.
رضي الله عنه وأرضاه نعم بسم الله الرحمن الرحيم wato za mu fara wannan littafi na risala ta sheikh abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin al-qayrawani allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato da sunan allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai rahama wanda ta yalwaci kowa da komai wanda ta shafi muminai ta shafi kafirai arrahimi wanda yake wato mai rahama wanda take gamammiya ga bayin shi waɗanda suke muminai نعم malam allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya biyo hanyar magabata wanda suka yi ta yi cikin buɗewa littattafansu da basmala saboda dukkan wani littafi ko dukkan wata risala da za a buɗe ta ba tare da basmala ba da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato littafin don kowannen risala ɗin kowannen al'amari al'amari ne wanda yake ba zai jima ana yi ba kamar yadda wani hadisi ya tabbatar wanda malamai na hadisi sun yi saɓani akan ingancin shi to kuma saboda wato yin koyi da alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe alkur'ani mai girma farko sura ta farko wanda Allah ta'ala ya saukar da ita a alkur'ani ita ce suratul alaq wanda ta fara da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq zance mafi inganci wannan shine awwalu ma nazala min alqur'an نعم kamar yadda yake cikin littattafai na ulumul qur'an an gane ko sannan kuma abubuwa da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ta aikawa na rasa'il zuwa ga sarakai da shugabanni wanda suka yi zamani ɗaya da su wato suna bayyana mana a fili ƙarara dukkan wata letir da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai aika ta zuwa ga wani mai taurin kai daga cikin masu taurin kai yana buɗe ta ne da basmala an gane ko bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi ila fulani amma ba'adu fa inni ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn فإن فإن eh, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين نعم wato wannan ita ce risalar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aika ta zuwa ga sarki hirakal wato wanda shine shugaban romawa a wannan lokaci to shine anan shi ma malam yayi iktida'i da wato alkur'ani da kuma ayyuka na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ko da waɗancan hadisan guda biyu ba su tabbata ba wanda suke magana akan basmala da hamdala to amma dai ya yi koyi da alkur'ani da kuma ayyuka na ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma ayyuka na magabata waɗanda suka gabace shi a wajen rubuce-rubucensu نعم irin su al'imamu malik irin su al'imamu bukhari irin su al'imamu muslim da makamantansu daga cikin malaman da suka yi ta'alif wanda wato rubutunsu ya gama duniya a yanzu wato sahihul bukhari ba wata ƙasa ta musulmai da za ka shiga wanda babu sahihul bukhari cikinta kamar haka ne muslim haka nan wadda da makamantansu malam ya ce wa sallallahu wa sallama wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsira da aminci ala sayyidina muhammadin a bisa shugabanmu annabi muhammad wa ala alihi hakanan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi hakanan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato wannan salatullahi ala abdihi kamar yadda al'imam abul aliya al-riyahi a cikin kitabu tafsir na al'imam bukhari ƙarƙashin tafsirin da yake cikin suratul ahzab wato faɗar Allah ta'ala da ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wato ya hakaito yanda wato Allah subhanahu wa ta'ala yake salati ga bawan shi wato salatullahi ala abdihi shine tsana'uhu alaihi inda mala'ikati wato salatin Allah ga bawansa shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi kirari ga shi wannan bawan nasa ya kamba bashi ya girmama shi wato ya koda shi a wajen mala'ikai yanda mala'ikai za su dinga shayin shi yanda mala'ikai za su dinga san shi salatin mala'ikai ku gabawa shine du'a addu'a lahu bil khairi wal baraka wato mala'ikai za su dinga yi wa wannan bawa ɗin addu'a ta alkhairi addu'a ta sanya albarka abdullahi ɗan abbas wato shi ma asar ɗin shi al'imamul bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin wannan kin littafin a ƙarƙashin wannan babi ɗin wato abdullahi ɗan abbas ya ce yusalluna alan nabi ma'ana ayyubarri kuna lahu wato suna yin addu'a ta albarka ga shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu su mala'ika ma'ana ayyada una lahu bilbaraka to wannan shine salatin Allah ga bawan shi an gane ku shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine shugaba a nan duniya ba wani annabi daga cikin annabawa na Allah face dai matsayin shi da martabar shi da mukamin shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙasa yake da mukamin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ƙasa yake da mukamin wato ma'aiki alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingatacce to manzon Allah ya ce ni ne shugaba na 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam wai ina faɗar haka ba da alfahari ba saboda godiya da ni'imar da Allah ta'ala ya yi min da nuna min da ya yi ni ne afdaluhum an gane ko sannan kuma a gobe kiyama haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkan wani wanda zai a yi mishi shalele wanda za a mishi gatanci a gobe kiyama wato gatancin shi bai kai gatancin da za a yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wato za a bashi ash-shafa'atul uzuma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da su waɗansu abubuwa wanda Allah ta'ala ya bashi wanda bai baiwa wani daga cikin annabawa ba kamar yadda hadithin Jabir ɗan Abdullahi wato wanda yake cikin sahihain ya nuna utitu khamsan lam yu'dahunna ahadun min al-anbiya'i qabli a ciki ya kawo utitu shafa'a wato an bani ceto na kolin kolin wanda ba wani wanda zai iya tinkarar ubangiji subhanahu wata'ala akan wato yayewa damuwar da bayi suka shiga a wannan lokacin sai ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda hadithin anas dan malik wanda yana cikin almusnad na al'imamu ahmad ya bayyana na'am an gane ko sannan kuma wato tsira da aminci su tabbata ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam to alun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato sun kasu sun rabu an gane ko alun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi janibi zakati wato sanannu ne aluhu fi janibin du'a'i shi ma abu ne wanda yake sananne waɗansu daga cikin malamai suka ce alun nabiyyi su ne atba'uhu ila yaumiddin wato mabiya wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke bin lawali na ma'aiki alaihi salatu wassalamu hal ya zuwa ranar sakamako hal ya zuwa tashin alkiyama wato waɗannan su ne alun nabi wato ya shimalu kulla mu'minin walau asiyan an gane ko ya haɗa dukkan wani mumini ko da mai saɓan Allah ne saboda alu yana zauwa da ma'anar al'atiba'u mabiya an gane ko Allah ta'ala ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wato ku shigar da mabiya fir'auna wanda suka bi fir'auna cikin bata to ku shigar da su cikin mafi tsananin azaba ba wai ana nufin alu ba ana ana nufin al'akari ba'u ba ana nufin makusanta ba saboda matar fir'aun tana ɗaya daga cikin matekin da a duniya ga baki ɗayan duniya tana daga cikin mateki masu daraja wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingatacce na abu musa ash'ari wanda yana cikin sahihain an gane kona na asiya bintu muzahim wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce maza da yawa sun samu kamala ɗari bisa ɗari amma daga cikin mateki ba kowata mace ta samu kamala ba in ban da waɗannan kin da annabi ya zano wanda a ciki akwai na na asiya matar fir'au sannan kuma allah ya ce wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wato akwai wani mutum daga cikin dangin fir'auna wanda yana ɓoyewa imaninsa wato wannan kaga shi mumini ne abin da zai shafi waɗancan mutanen shi ba zai shafe shi ba saboda wato la ta ziru wa ziratun wizar ukhra wato wannan shine abin da malamai suka faɗa ɓangaren abin da ya shafi alu a nan a ɓangaren zakka ana nufin wato makusantan shi na jini a ɓangaren addu'a ya shafi wato dukkan wani mumini wanda yake mai bin ma'aiki alaihi salatu wassalamu har ya zuwa tashin alkiyama an gane wa sahabihi da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato dukkan mutumin da ya hada wato siffofi guda uku wato shine sahabi na ma'aiki mallaƙiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik kamar yadda al'imamul hafiz ibn hajar da waɗansu daga cikin malamai suka yi ta'arifin sahabi shine dukkan wanda ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai imani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma ya mutu akan hakana laƙiya wato ba a ce ba marar annabiya saboda daga cikin sahabbai na annabi akwai wanda ba su samu damar haduwa da ba su samu damar wato ganin shi ba saboda makaftaka irin su wato ibn ummi maktumi wanda hadisin shi yana nan da yawa a cikin littattafai na sunna an gane ko wannan makaho ne kaga shine ladan na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa la yamna annakum aw la yamna'akum azanu bilalin min sahurikum fa inna bilalan yunadi bil-layl fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktuni an gane ko auka maƙala alaihi salatu wassalam to sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna da yawa abu zur'a arrazi ɗaya daga cikin malamai magabata yake cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya bai bar duniya ba sai da ya zamanto sahabbai nashi an samu sama da mutum dubu ɗari waɗansu kai su dubu ɗari da dubu goma sha hudu waɗansu kuma sun taƙaita a kan sama da dubu ɗari ɗin waɗansu kuma sun taƙaita a kan ruwayar dubu ɗari ɗin wato dai ala kulle halin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai bar duniya ba har sai da allah subhanahu wa ta'ala ya cika mai wannan addinin ta hanyar shiga cikin musulunci jama'a mai yawa kabila babba za ta shigo musulunci a lokaci daya kamar yadda Allah ya ce wa ra'aitan nasu ya da khuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba na'am na'am yo قال الشيخ قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال الشيخ دتيجو يفدا الفقيه wato babban malami wanda ya san hukumce-hukumce na shari'a abu muhammad wato wannan ita ce alkuniyarsa baban muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani wato shine Abdullahi dan Abi Zaid wato Abu Zaid wannan alkunyar baban Abdullahi ce sunansa Abdurrahman Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani wato wanda yake Qayrawan wato sunan garinsu ne an gane ko sunan gari ne wanda yake sananne a magari na'am na'am radiyallahu ta'ala anhu yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa ardahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yardar da shi ta hanyar bashi ni'imomi da fada'il har ya gamsar da shi na'am
الحمد لله الذي ابتدع الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرده إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليك عظيما shi alaihi عليه عظيما wato abu muhammad yake cewa alhamdulillahi wato dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi bita da al'insanu insana bi ni'imatihi, wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ƙagi, ya ƙirƙiri halittar ɗan Adam, ya ƙirƙiri halittar mutum bi ni'imatihi da ni'imarsa. Wato dukkan wani ɗan Adam. wato yana cin ni'ima guda biyu ba yanda za a yi a ga ɗan adam baya cin ni'ima ko ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin guda biyu ni'ima ta farko ni'imatul ijad wato Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi daga babu Allah ta'ala ya kawo shi duniya wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce saboda a wannan duniya da ka zo a nan ne za ku haɗu da jama'a ku cakudu da mutanen kirki da mutanen da suke da daɗin mu'amala ku cakudu da mutanen da ba su da kirki mutanen da ba su da daɗin mu'amala mutanen da ba musulmai ba to a wannan lokacin ne za ka san yadda za ka iya kyautata zaman ka tsakankanin wanda addininka da nasu ya zamanto ɗaya da kuma wanda addininka da nasu ba ɗaya ba an gane ku na ɗaya kenan sannan kuma ni'ima ta biyu wato ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutum ta abin da ya shafi cin arziki wato na sararin duniya ba tare da an ce ka biya ba na arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka an gane ko to ba wani wanda zai ce ya wadatu da waɗannan ni'imomin guda biyu to godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya ƙaji halittar ɗan adam da ni'imarsa wa sawwarahu fil arhami bi hikimatihi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ɗan adam sawwarahu ba na at-taswiru anan shine at-takhdid wa tashkil wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ɗan adam bi hikimatihi da hikimarsa fil arhami wato a cikin iyayen a cikin wato mahaifa ta iyayenmu mataki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ɗan adam a cikin mahaifiyar shi ta hanyar yadda zai kiyaye shi ba tare da zafin abincin da mahaifiyar shi za ta ci ba ya ƙona shi saboda huskar ɗan adam lokacin da yake cikin mahaifiyar shi huskar shi tana kallon gadon bayanta an gane ko ba gaba take kallo ba ta yadda dukkan abin da za ta ci ya zamanto ya cutar da shi ta yadda dukkan abin da za ta sha mai zafi ko mai yawa ya zamanto ya cutar da shi sannan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mai abincin shi a cikin mahaifiyar wannan mata ɗin akwai fadalat na abin da ya shafi jini na al'ada wato ɗan adam wanda yake cikin mahaifiyar shi a wannan lokaci wato yana daga cikin abin da yake zamantowa abincin shi ne kamar yadda malamai wanda suke magana a wannan bangaren wato suka tabbatar da haka an gane ko sannan kuma wato a nan yayi jam'in al'arham wato saboda akwai waɗansu daga cikin malamai suka ce duba da wato duhwai waɗanda suke cikin mahaifiya shi ne yasa Allah ta'ala ya jam'in nan bai ce ba wasawwara hufin rahim bi hikimatihi saboda kowane ɗan adam cikin mahaifa guda ɗaya tal ne Allah ta'ala yake tsara zaman shi ba ma'aihohi da yawa ba to kenan ma'aihuwa ɗaya a cikinta akwai riga wanda take ta ta gidan ma'aihuwa wannan ana ce da ita mashima ko wani abu makamancin haka da larabci sannan kuma ga wato ciki na ita matar sannan kuma ga duhu na hanji da makamantansu to sai aka ce da shi al'arham wa abrazahu ila rifqihi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bayyana ɗan adam ya fitar da shi daga cikin mahaifiyar shi da tafsasawa shi wato ila waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana ma'arifihi tare da tafsasawar shi Allah ta'ala ya fitar da shi da ƙafafuwan shi da hannayen shi da cikin shi da kan shi ba wani abu nashi wanda ya ragu ba wata wahala wanda ya sha lokacin da za a fitar da shi shi bai ma san komai ba lokacin da aka fitar da shi amma idan ya fito sai ya yi wannan ƙara wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa da cewa shaidan ne yake ɗan taɓa mutum a wannan lokaci kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ya ce a duniya ga baki ɗaya ba wani wanda za a haifa face sai ya yi wannan abu yan banda na na maryam da annabi isa alaihi salatu wassalam su waɗannan wato musiba ma min mauludin yuladu illa wa yastahillu sarihan min masu shaɓani iyahu illa maryam wato wa isa wato ba wani wanda aka haifa ko wani wanda za a haifa face sai ya ɗan ɗaga murya shi da kururuwa lokacin da za haife shi saboda shafar da shaidan zai mishi in banda na na maryam da ɗanta annabi isa alaihi salatu wassalam wato su waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su an gane ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa inni sammaituha maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim wato Allah ta'ala ya amsa addu'arta to shine anan yace wa abrazahu ila rif'ihi Allah ta'ala ya bayyana dan adam ya fitar da shi daga cikin mahaifiyar shi tare da tafsasawar shi wa ma yassarahu lahu min rizqihi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da shi daga cikin mahaifiyar shi tare da abin da shi Allah ya sauƙaƙe wa ɗan adam ya hore wa ɗan adam wato anan mace wanda take mausuliya ma'ana wallazi yassara lahu min rizqihi da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam na arzikin shi, abin da ɗan adam zai ci ya sha tun yana cikin mahaifiyarsa bai huce ɗan wata hudu ba, wato duk abin da zai gudana na arzikin shi a nan duniya, Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya riga ya ƙaddara mai, an gane ko? Ya riga ya yanka mai bakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka. to ba zai hana shi abincin da zai ci ba ba wani dan adam da zai fito duniya a mance ba a hada shi da arzikin shi ba wato wannan gaba da kuma ayoyi na alkur'ani wanda suke nuni akan hakan din da kuma hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda suka tabbata a wannan bangare wato suna raddi ga mu'tazilawa wanda suke ganin cewa wato haramu baya daga cikin arziki saboda wani shi Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara arzikin nashi ga baki daya a haramtacciyar hanya zai tattara shi wani za ga kawai haramun ce yake ci zalla ba wata halali a tattare da shi wani kuma za ga yana hadawa yana cakudawa bainal halali wal haram wani kuma za ga yana cakudawa baya cakudawa yana zalla kawai halali ne irin su abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi an gane ko da kuma waɗanda za su kwatanta hanya irin tashi an gane shi ne wa ma yassarahu lahu min rizqihi da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wa ɗan adam sai yassara ma'ana hayya'a wa a'adda wa sahala da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam min rizqihi na arzikin shi wannan ɗan adam ɗin Allah ta'ala zai arzita shi dukkan abin da zai ci wa kana fadlullahi alaihi aziman wa allamahu ma lam yakun ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ɗan adam abin da ɗan adam bai sani ba abin da da bai sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wato kowa daga cikin ɗan adam ba wanda yake fitowa duniya da tare da ya san wani abu babu wani wanda yake fitowa duniya da ilimi kowa a nan duniya ne yake iktisabul ma'alumat kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wato aya ta cikin suratun nahl wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mataki ba ku san komai ba wato kalka ga wani malami daga cikin malamai waɗanda suka gabata ka ce wannan abin da ya yi rayuwa ba za ta iya yin shi ba a'a lokacin da ya fito duniya akwai littafin ma'alimin fi tsariƙi tsarabil ilm na abdullahi ibn jibrin ko wani makamancin haka ne ko abdullahi as-sadhan an gane ko wato yayi bayani akan cewa akwai abubuwan da ake ce da su al-mu'awwiqat wato abubuwan da suke hana mutum yayi karatu su dakushe shi su sa mishi wato kasala in ya karanta littafin wani malami ya ga yadda ya zuba ilimi ya ce wane mutum wane ya isa ya haka wato duk ka suranta al'imamul bukhari ɗan adam ne ibn hajar al'askalani ɗan adam ne shekul islam ibn taimiyya ɗan adam ne a sheikh nasiruddin al'albani ɗan adam ne al'imamu malik ɗan adam ne waɗannan dukkaninsu baki ɗaya lokacin da suka fito duniya wato fafutukarsu da ƙwazaukinsu ne ta kai su inda duniya ta san su a yanzu duniyar ilimi take damawa da su duniyar ilimi take yi da su to haka nan kai ma idan ka yi ƙwazo ka dage ka zuba wato himma allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da kai kai ma duniyar ilimi za ta san ka za ka amfanar da al'umma musulmi na'am shine wa allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadlullahi alaihi aziman wato fadala ta Allah subhanahu wa ta'ala ta kasance mai girma ce ga bawansa dan adam na'am
نباه بآثار صنعته وآدر إليه على ألسنة المرسلين خيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرى صدورهم للذكرى تشيكنا مالن يتي ونبهه بآثار صنعته wato Allah subhanahu wa ta'ala ya falkar da ɗan adam ya tayar da shi daga barcin da yake ciki daga sumbatu na barci da yake ciki to ya faɗakar da shi bi tsari sana'atihi wato ta hanyar nuna mai guraben halittunsa ga baki ɗaya ibn rushd da waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ya shafi wajen wato dalili na sanin Allah subhanahu wa ta'ala bai dace ba a ce mutum ya yi taƙalidanci a nan in aka tambaye shi wai Allah subhanahu wa ta'ala ta wata hanya ce ka gane akwai Allah ba zai ce ba saboda malam wane ya gaya mun akwai abubuwa da dama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su wanda wannan suna nuni akan cewa lalle akwai Allah subhanahu wa ta'ala na farko anan malamai suka ce abubuwa guda hudu ne yake kumshi ana akwai almunabbihu akwai almunabbahu akwai almunabbahu bihi akwai almunabbahu alaihi an gane ko almunabbihu shine Allah subhanahu wa ta'ala shine almunabbihu allazi nabbaha abdahu wato almunabbahu shi kuma shine al'insani ɗin shine wanda aka farkar da shi ɗin almunabbahu bihi shi kuma shine wato a tsaru sana'atihi ɗin irin abin da ya shafi sama ƙasa wato dabobi ɗan adam da makamantansu saboda dukkan wani wanda ka gan shi dole kamar yadda ba za ka zo gidan nan ba ka gani ka ce kawai haka gidan nan shi ya samar da kanshi to duk wani wanda ka gani yana tafiya a saman ƙasa to akwai wanda ya samar da shi fala budda lahu min sani'i an gane ko ma min sana'atin illa walaha sani'u wato ba wata sana'a ba wata halitta da zaka gani face dai akwai wanda ya halitta ta an gane ko to wannan yana daga cikin wato al'ayat allati tadullu ala qudratillahi ta'ala wato akwai ayoyi waɗanda suke nuni akan iko na Allah subhanahu wa ta'ala akwai addala'il al'aqaliyya akwai addala'il annaqaliyya wato addala'il al'aqaliyya irin abin da ya shafi ka zo ka shago ka gan shi tak da kaya a cike ba za ka shiga ba ka ce shagona ne don kana shiga kana cewa shagon ka ne to sai an samu waɗansu fara maka kutubo ya an samu waɗansu masu ƙaji a jeho ka ka ce shagon na ne za a da a cewa baka shagon ga mai shagon nan to hakanan dukkan wata halitta da kake gani akwai mahalicinta wato wannan shine zai sa kai istidlali shine ake ce da shi almunabbahu bihi to almunabbahu alaihi ku shine dan adam din yanda idan ya ga waɗannan kin zai kuma zai shiga cikin taitayin shi zai gano an gane ko wato shine ana abin da wannan jumla ta kunsa wa nabbahu bi athari sana'atihi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya falkar da ɗan adam ta hanyar nuna mai cewa shine mahalicin kowa da komai ta hanyar nuna mai gurabin halittunsa athar jam'i ne na athar athar kuma shine guri wato gurbin halittunsa irin sama yadda kake takata kafinka da shekara dubunnai a sama wanda mutane suka zo suka yi ta takawa amma baka taɓa baci an ce wannan guri ya canza ko kuma an kawo ta ƙasa an shunhuda ta yadda za a ga aiki na ɗan adam irin wannan kwalata da hankalin mu aka yi ta amma ga ta ne da ta fara murmurewa in kai gabas an gane ko amma ƙasa ba gaba inda aka ce ta fara murmurewa an ce za a gyara wannan gurin saboda babu mai gyara ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shimfiɗa kayan shi kuma shi ne wanda zai gyara ta an gane ko na'am wa a'zara ilaihi ala alsinatil mursalin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kai ya kai makura cikin bayar da hamzari zuwa ga ɗan adam ala alsinatil mursalina wato akan harashina na manzanni ma'ana balagha fil izar au balagha fil uzur ya kai matuƙa cikin bayar da hamzari ga ɗan adam akan harashina na manzanni wato ba wani wanda zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allah yana da ja ya ce Allah ba a turo min da kowa ba ba wani wanda ya zo ya nuna min cewa ga abin da yake na kirki ga abin da yake na banza a cikin duhu muka tashi Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin to waɗannan dukkaninsu uzurrukan nan an yanke su an datse su ta hanyar aikowa manzannai saboda manzannai da suka zo su sun bayyana wa mutane dukkan abin da yake alkhairi ne a gare su sun tsoratar da su abin da shi ne mafi sharri a gare su wato ma min nabiyin illa kana haƙan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya alamuhu lahu wa yunzirahum sharra ma ya alamuhu lahu wato ba wani annabi da Allah ta'ala zai turo shi zuwa ga wata al'umma daga cikin al'ummu face sai ya zamanto dole ne a kan shi wato ya sanar da su abin da shi ne mafi alkhairi a gare su babban abin da shi ne mafi alkhairi a gare su shi ne a tauhid wato dukkan wani wanda ya mutu da tauhidi to dan aljanna ne wato ya yi musu wato ban tsoro sosai akan matsala ta tauhidi sai in tauhidi ya tabbata sannan kuma abin da ya shafi wato ibadodi sauran ibada sannan za ta shiga amma in ya zamanto an samu gurguncewar tauhidi to akwai matsala sannan kuma sai ya tsoratar da su wato sharrin abin da ya san cewa sharri ne a gare su ba wani abu mafi sharri mafi girma ga ɗan adam kamar shirka wato shirka ita ce laifi mafi girma wanda dukkan wanda ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ta to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta mushi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ji kanshi ba ba zai rahamshe shi ba kamar yadda ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka nuna na'am alkhiyarati min khalqihi wato manzannai su ne waɗanda suke zaɓaɓɓu daga cikin halittarsa daga cikin halittu na Allah ta'ala to manzannai suna daga cikin zaɓaɓɓu wanda Allah ta'ala shi ne ya zaɓe su zaɓe ne daga Allah ba wai karatu ba ne ba ibada ba ce a'a Allahu a'lamu haithu ya ja'alu risalatahu Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi wato zaɓe ne daga Allah subhanahu wa ta'ala fahada man waffaqahu بفضله وأضل من خذله بعدله فهدى من وفقه sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wanda ya katartar da shi ya shiryar da wanda ya katartar da shi bi fadlihi da fadalarsa wato alhidaya kashi hudu ce ba kashi ɗaya ba ce alhidayatu arba'atu umurin wato au arba'atu aujuhin kashi hudu ce akwai alhidaya wanda take alhidaya al'amma wanda ta shafi kowa da kowa wannan an gane ko duk wani dan adam da ka sani wato wannan hidayar ya same ta ta yanda yaro wanda bai huce shekara biyu ba in ka kashi ka ce ya fada wuta wato yana taba ta ya san da zahi ko zai yi kuka ko da bai santa ba zai yi kuka yana taba ta wannan ita ce hidaya amma irin abin da ya shafi in aka bai wa yaro abinci ko kuma in zai sha mama ta yadda kawai ba hannu ba zai rike kaɗai kai baki zai sa ya san daga baki ne inda abincin nashi zai shiga zuwa cikin shi ya mishi maganin yunwa ta yadda kai idan ka hutu ka ɗaga kanka sama ka ga sama ka san ita ce sama ka ƙasa ka san ita ce ƙasa da sama ba sama ba ce ƙasa ba ƙasa ba ce sama ka san in ka hutu idan mutum ya mare ka za ka ji zahi za ka nuna wannan mutumin bai kyauta mun ba idan mutum ya zage ka za ka ce wani abokin adawarka ne idan mutum ya maka kirki za ka ce wani mutumin kirki ne to wannan ita ce ake ce da ita alhidaya al'amma قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم hada wato wannan ita ce alhidaya al'amma sannan kuma akwai alhidaya ta biyu wanda ake ce da ita albayan wato wanda ita kuma tana kunshe kawai da bayani ne bayani a nuna maka wannan hanyar in ka bi ta wato za ka tafi walki in ka bi ta nan ka gangara ka je kaza ka je kaza za ka tafi walki idan ka bi nan ka gangara ka gangara za ka tafi jigayi idan ka bi nan kai tar ka meƙe za ka je ka gangara idan ka je kanan kai gabas ka meƙe za ka je ka a linari wannan albayan kenan an gane to waɗannan su kuma shine abin da annabawa kowane annabi yake da ita an gane ko wato wannan ita ce shiriyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana nuna wa mutane hanya wanda take mai kyakkiya shine kana shiryar da mutane zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya wanda kuma ita ce wanda Allah ya ce wa amma tsamudu fahadainahu fastahabbul ama ala alhuda fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun an gane wanda ita ce ake ce da ita alhidaya albayaniya sannan kuma akwai hidaya wanda take ɗauke da ma'anar at-tawfiq gamnakatar wanda ba wanda yake yin ta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ta'ala ya kore ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda kadda ka ga innaka la tahdi man ahbabta da wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wato abun ya kita a gare ka hidayar ba kashi ɗaya bace sai kuma hidaya ta ƙarshe wanda ita ce hidayar da wato za a nuna wa 'yan aljanna aljanna su tafi za a nuna wa 'yan wuta wuta su tafi innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim wato ya hadihim rabbuhum bi imanihim Allah ta'ala zai nuna musu aljanna zai shiryar da su zuwa ga aljanna da iman saboda imaninsu a nan duniya da suka yi tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im an gane ko wa hudu ila tayyibi min alqawli wa hudu ila siratil hamid wato wannan yan aljanna kenan yan wuta su ma haka nan za a nuna musu wuta hanyar wuta ga ta nan sabu su wato wannan shine alhidaya wanda ta kasu kashi hudu kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wanda ya katartar da shi bi fadlihi da fadalarsa wato fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa wato ya shiryar da wanda ya ga dama ya katartar da shi ya hau hanya wanda take miƙaƙƙiya ya dinga ayyuka na alkhairai wannan fadala ce ta Allah ba ƙarfi ba ne na ɗan adam ko dubararsa wa abdalla mana khazalahu bi adalihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓatar da wanda ya yi nufin ya taɓar da shi to ya ɓatar da shi daga hanya wanda take mai ƙyaƙƙiya bi adalihi da adalcinsa wato adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai cuce shi ba duk wanda Allah ya batar da shi to iyakacin adalcin da Allah subhanahu wa ta'ala ne zai yi mai tsakankanin shi da shi wa yassaral mu'minina lil yusra wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe wa muminai aikata ayyuka waɗanda za su sadar da su zuwa ga aljanna shine Allah ta'ala ya sauƙaƙe wa muminai aiki wanda yake na biyayya wanda zai kai su zuwa ga aljanna na'am wa sharaha sudurahum lizikra kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaɗa kirkirajinansu ya faɗaɗa zukatansu saboda amsar galgadi saboda amsar wa'azi saboda amsar imani kamar yadda a karatunmu na tarjamal alkur'ani na ƙarshe faɗar Allah ta'ala da ya ce faman yuridillahu an ya hadiyahu ya shirah sadarahu lil islam wato dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin ya shiryar da shi to yana faɗaɗa ƙirjinsa saboda amsar musulunci wato za ga cewa dukkan waɗansu takalif na musulunci zai ga masu sauƙi ne a gare shi to amma wanda Allah ta'ala ya yi nufin ya ɓatar da shi to sai ya sanya kirjin shi ya zamanto mai kunci sallah ta lokaci biyar ya dinga ganin kamar wata lokaci hamsin ci kaga lokaci biyar kai gani kake ana kiran sallah in barci kake kawai kiran sallah nan zai tashe ka kana tashi kuma ba wani kasala ba za ka ji kama jiki za ka yi ka je ka yi sallah to amma shi kuma yana zaune suna hira ba wai barci ba ma yake suna hira da abokanan shi za a yi kiran sallar azuhur su tashi su yi amma shi yana zaune saboda kasala da lalacewa da kunci da yake gani sallolin nan sun yawa ana zaune ya si kira shayi a yi kiran sallar la'asar ya ce ku je ku zo ku kan ku zo na gyara shi sai su dawo yana zaune a gurin lokacin magariba ta ya zo shi daga balo ya zo shi yana shirye-shiryen yin wanka hal a isha'i kuma yana wanka kuma a hutu wato kaga wannan ja'ala Allahu sadarahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fi samai wato ba zai iya wato kada katabus din komai ba a cikin addini na musulunci na'am
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين
مالا يتي فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين fa'amanu billahi to a dalilin haka su bayin Allah nagari mutanen kirki wanda Allah ta'ala ya yi nufin ya shiryar da su fa'amanu billahi sai suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani da Allah to shi kuma al'imanu yana da kai waɗansu gimshikai guda uku lahu talatatu arkani shine malam ya kawo maka su a nan a dunkule ya ce bi arsinatihim nadiqin wato halin kasancewarsu suna masu yin furici da kalmar shahada bi alsinatihim da harashinansu wato suka yi kalma shahada da kuma suka karanta ayoyi na alkur'ani suka yi azkar abubuwan da suke nuni dai akan cewa wannan wato amana billahi ta'ala an gane wa bi qulubihim mukhlisina sai ya zamanto kuma wato sun yi ikhlasi wato sun tsaftace wannan aikin bi qulubihim da zukatansu wato wannan magana da suka yi da harashinan su wato sun kiyaye ta akan harshen su da suka yi ta to sai suka sama mata gurbi wanda yake kyakkyawa a cikin zuciya ta yadda sun yi abin ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala sun yi abin ne don su gamsar da mahalicinsu ba don wani ko wata ba su ce su musulmai an gane sannan kuma na uku shine al'amulu bil arkan wato yin aiki da kuma gaɓaɓuwa aljaware wa bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina sannan kuma sai suka zamanto suna yin aiki da dukkan abin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka zo musu da shi shi ne wabi ma a tathum rusuluhu ai rusulullahi sannan kuma sai suka zamanto amilina suna aiki bima a tathum rusuluhu ga abin da manzannai na Allah subhanahu wa ta'ala suka zo musu bihi da shi dukkan abin da manzannai na Allah suka zo da shi na shirya na kira zuwa ga Allah umarni ko hani suka zamanto suna yin aiki da wannan abu wa kutubuhu da kuma littattafai na Allah wanda kowane annabi daga cikin annabawa na Allah to Allah ya haɗa shi da littafi kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundirin wa anzala معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه to waɗansu daga cikin littattafai wanda Allah ta'ala ya saukar da su akan annabawan shi waɗansu mun san su waɗansu kuma bamu san su ba to wajibi ne akan mu yi imani da su jumlatan wa tafsila na'am تعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم شيكنا wata'allamu ma allamahu wato waɗannan bayin Allah na gari wanda suka yi wato ikhlasi suka yi ayyuka na gargaru suka fahimci abin da Allah ta'ala ya sanar da su shi akan harshen manzanni shi wato suka fahimci ma'ana fahimu ma'allamahumullahu wato suka fahimci abin da Allah ta'ala ya sanar da su shi akan harshen annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa waƙafu inda ma hadda lahum sannan kuma suka taka burki suka tsaya a gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata musu na iyaka gurin da ya saka musu na iyaka ya sa katangar ƙarhe tsakankanin su da wannan abun to suka dakata suka taka burki ba su ce ba dole sai sun haya wannan katanga ko da ta sama ce su dira su je su aikata wannan abun kuma su dawo a sun taka burki sun tsaya واستغنوا بما أحل لهم sannan kuma suka wadatu suka wadatu bima ahalla lahum da dukkan abin da Allah ta'ala ya halitta musu shi dukkan abin da Allah ta'ala ya halitta musu shi na abinci ne na maganganu ne na mata ne suka halitta suka kadaita suka isu da wannan wannan ya wadatar da su amma harrama alaihim gabarin aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu harkar kasuwanci ce sata ce kwace ce da makamantansu bangaren abin da ya shafi dabbobin da ba ci ne duka abin da Allah ta'ala ya haramta musu jumlatan wa tafsilan sai suka wadatu da shi ba tare da sun ƙetare iyaka ba sun aikata abin da Allah ta'ala ya haramta musu to alhamdulillahi al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala